أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد yawan musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wata'ala wanda ya sake ba mu wannan dama na sake kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci da fatan Allah subhanahu wata'ala zai amfane mu cikin abin da za mu ambata insha Allah darasin da ya gabata mu yi bayani dangane da abin da ya shahi gururi abin da yake sabbaba shi abin da yake ingiza mutum ya zamanto ya ji ya aikata ko kuma ya sifanto da gururi cikin wannan darasin insha Allah za mu yi ƙoƙarin bayani dangane da abin da ya shahi nau'o'in gururi daga cikinsu muna da nau'i na harko akalla muna da nau'o'i guda hudu waɗanda kowanne daga cikinsu suna samun al'umma gwargwadon sifofinsu gwargwadon nau'o'insu gwargwadon makamominsu na harko yana cewa wa yusibul gurur aidan ahlul ilm fala ya'maluna bima ya'lamun na harko daga cikin nau'o'in gururi shine nau'in nau'in gururi na malamai ya zamanto su malamai sun ki aiki da abin da suka sani wani yana daga cikin mafi munin nau'o'i na gururi saboda ilimi amfanin shi shine aiki da shi in ya zamanto mutum ya yi ilimi amma bai yi amfani da shi ba to aikin banza ne kamar a ce mutumin da baya da lahiya sai ya nemi sanin menene maganin rashin lahiyar shi sai ya san maganin kuma har ya je ya zamanto ya siyo maganin amma ya ƙisha sai ya zamanto yana ci gaba da zama cikin azaba cikin cuta har ya kai shiga mutuwa to misalin mutum da zai ilimi ki ne ya aiki da shi shi yasa yana da matsala sosan gaske ya kasance mutum ya hau wani martaba alhali bai kiyaye haƙƙin wannan martaba ɗin ba saboda ilimi martaba ne ilimi ɗaukaka ne idan Allah subhanahu wata'ala ya baka ilimi ya ɗaukaka ka saboda haka ya rage gare ka kai ka kiyaye wannan haƙƙin wannan ɗaukaka ɗin ka gode ma wannan ɗaukaka ɗin ta wani hanya shine ta hanyar aiki da wannan ilimi ɗin shi yasa da yawa daga cikin malamai suke afkawa cikin wannan mummunan sifa ta gururi suna ganin su sun san komai su ne ake tambaya su ne ake koma ma wurin sanin mas'aloli na addini saboda aka sai ga suna da sakaci janibin aiki da abin da suka sani sai ma wani lokaci su ga kansu a matsayin su wazifansu shine kawai su gaya mutane amma aiki su mutane kawai ya kamata su yi aiki ne amma su kuma wazifansu kawai su su gaya ma mutane sai gan su janiban aiki wannan sai ka lalabe su ka rasa su to yana daga cikin mafi munin nau'o'i na na gururi wanda yake samun malamai musamman yanzu yanayin da muke ciki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa iza fasada al-alim fasada al-alam yake cewa duk lokacin da malami ya lalace to duniya ne gaba ɗaya zai lalace kuma wanzu a ƙiyar da muke samun kanmu ko muka samu kanmu a ciki za mu ga cewa don sakamakon rashin aikin ma'abuta ilimi da iliminsu shi zamantu ya kai mutane zuwa ga nau'o'i na fitintunu da nau'o'i na musibu wanda muke gani a yau da kullum cikin rayuwar wal azubillah kenan wannan shine nau'i na harko daga cikin nau'o'in gururi wanda yake abin zargi ne kuma abin nisanta ne a mahanga na shari'ar musulunci sai sai nau'i na biyu yake cewa yusibu ahlul wa'azi wal irshad irin wannan nau'i na gururi yakan samun ma'abuta wa'azi da kuma irshadi masu yi ma mutane wa'azi masu shiryar da mutane masu kiran mutane zuwa ga hanyar Allah subhanahu wata'ala ire-iren waɗannan mutane irin wannan nau'i na gururi yake samu fala ya siruna alama ya izunan nasa bihi sai kasance ba su yin tahiya akan abin da suke ma mutane wa'azi da shi su suke cewa ya ku mutane ku ji tsoron Allah ya ku mutane ku nisanci sa'a ma Allah subhanahu wata'ala ya ku mutane ku aiki da abin da Allah subhanahu wata'ala yake bukata ya ku mutane ku nisanci hushin Allah subhanahu wata'ala amma su kan kansu ba su aiki da abin da suke gayawa kaman malaman yahudu wanda Allah subhanahu wata'ala yake bayani kansu cewa ata'muruna an-nasa bil birri وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون shin yanzu za ku umarci mutane da a zo a bi Allah subhanahu wata'ala a yi ta'a ga Allah subhanahu wata'ala amma kun manta da kawo kanku ku ba ku aiki da abin da kuke gaya mutane alhali kuna karanta alkur'ani kuna karanta littattafai wanda suka gabata masu tsarki wanda Allah subhanahu wata'ala ya saukan ma annabawansa shin ba ku hankalta kenan yana buƙatar mutum ya yi imalin hankalin shi yana buƙatar mutum ya sa hankalin shi ga cewa ya dace ya zamanto shi ya ce mutane ku yi shi ya ƙi yi ko shi ya ce mutane ku bari shi ya ƙi bari wannan galiban irin wannan nau'i na gururi yana samun masu wa'azi masu irshadi saboda su suna ganin wazifansu kawai shine su je su yi wa'azi kuma su yi irshadin mutane ya rage ga su mutane su su yi aiki da abin da suka gaya musu amma in ka lalabe su ga cewa su kan kansu abin da suke gayawa ba su aiki da shi wasu ma za ga sarahatan suna gayawa cewa ka yi aiki da abin da muke gaya maka ka kai aiki da abin da muke aikatawa wannan ya kama da shaidana saboda in mutum ya iman da abin da yake gayawa ya kamata ya aiki da shi ne sannan mutane galiban suna kallon aikinka ne ba abin da kake gayawa ba in za ka shekara nawa kana wa'azi ya ku mutane ku bi Allah ku nisanci sabon Allah ku yi kaza ku bar kaza amma kai kan kanka ba ka aiki da abin da kake gayawa mutane ba su ma nan ganin ka aikin da kake yi shine ma'auni a wurinsu in suka ga cewa aikinka yana mutabakan abin da kake gayawa sai su yarda da abin da kake gayawa su ma sai su aikata shi yasa akwai wani bayanin Imam Ali alaihi salam yake cewa magana idan ta kasance ta hito ne daga zuciya ma'ana zuciyar mutum da yake aiki da abin da yake gayawa to sai su zamanto ta zauna akan zuciyar wanda ya ji amma in ya kasance kawai ta hito ne akan halshe shi kan kanshi mutum da yake gaya wannan magana bai aiki da shi bai itikadi da shi to wannan maganan ba ta wuce kunnuwa iyakanta kenan sha'anin dewa daga cikin wa'azozi da kuma irshadodi wanda ake ji ba aiki da su sakamakon su kan kansu mutanen wal'azubillah ba su aiki da abin da suke gaya to wannan nau'i ne na gururi kuma wanda yake samun malamai musamman masu wa'azi masu irshadi lazim ya kasance sun yi aiki da abin da suke gayawa kad gururi ya ɗauke su a matsayinsu su ne suke da ilimi su ne suke da hikima su ne suke iya wa'azi ya zamanto sun ki aiki sun ki haɗin sun ki aiki da abin da suke gayawa ya zamanto sun bar mutane kawai su mutane za su aiki da abin da ake gaya musu ko kuma su ga cewa iliminsu zai ba su mahuta ran tashin kiyama wannan rudi ne ilimin ka iya kasance ba kai aiki da shi ba azaba zai kasance gare ka ran tashin kiyama kuma hujja zai kasance a kanka ran tashin alkiyama domin Allah subhanahu wata'ala zai kama ka a matsayin mutum da ya sani yake aiki da shi shi yasa cikin ya zo cikin sashen riwayoyi kan cewa Allah subhanahu wata'ala yana gafarta ma jahili zunubi saba'in kamin ya gafarta ma malami zunubi guda saboda shi malami ya sani ya sani akan sanin shi yake sa amma Allah subhanahu wata'ala ko da yake shi kan kanshi jahilci ba uzuri bane lazimi ya ya kamata ya kasance mutum ya nemi ilimi kuma ya zamanto ababen da yake buƙatuwa gare su na yau da kullun cikin al'amarin addinin sai zamanto ya san su hakanan shi ma ma'abocin ilimi ya kasance ya aiki da ilimin shi sai zamanto dukkan sun samu tsira wannan nau'i na biyu ke nau'i na uku shine wa yusibul gurur ahlal ibada wal amal wannan irin wannan gururin yakan samun ma'abutan ibada da kuma aiki masu yin ibada masu yawaita ayyuka yawan sallah na filfilu karatun alkur'ani sadakoki ziyaran malamai ziyaran makusanta ayyukan alkhairi da iri-iri ga sunday wannan yakan samun ma'abuta irin wannan ayyuka ɗin sai zamanto kenan fa yusabu bil waswasa sai zamanto ya samu wasu an jarabe su da waswasi su kasance suna tunanin cewa ai wannan ibadan da suke ai duk wannan aikin da suke ai ba su komi ba suna zuwa suna haɗin irin wannan manganu ga mutane don su gwada mutane kan cewa su kan kansu wannan abin da suke yi kan ba su ganin cewa wani abu ne alhali suna yi ne saboda riya don a ƙara ganin kimansu ko kuma ya kasance in sun haɗu da mutum da ya kasance bai aiki irin nasu aikin da bai kai haddin irin nasu ba su rika sa masa wasu kan cewa shi ba akan komai yake ba ba inda zai shi har ya zamanto sun karya masa azama da irada ya zamanto ya bar ibada ɗin kwata-kwata domin yana ganin cewa ba zai iya yin irin wanda suke yi ba au takallum alal akharin ko ya kasance suna magana akan sauran mutane suna kushi ma mutane akwai mutane za ka kudu suna kallon waɗanda ba su yin aiki irin wanda suke sai su ganin su ba kan komai suke ba suna magana kan mutane suna zagin su suna giban su da abin da ya kama da haka nan kan cewa ba su aiki irin aikin da su suke yi me naka na kula da abin da mutane suke yi in dai kana abinka saboda Allah ka je kai ta yi kawai ba ruwanka da mutane saboda kenan fa tabuhum aw yu'addil ibada sai sai sai zamanto sun yi giban su kenan au yu'addil ibadata walakinahu la yu'addi huquqan nas kuma ka samu mutumin yana yawan ibadodi yana iltizami da ibadodi amma bai ba da haƙoƙin mutane idan haƙƙin mutane ya shiga hannun shi to shikenan kawai mutumin ya rasa da yawa irin wannan mutanen za ka same su za ka same su ma'abutan ibada ne ma'abuta raya dare ne da abin da ya kama da hakan amma in ka ba su amana shikenan kawai za su canja amana din in haƙƙin wani ya shiga hannunsu kawai shi kenan su ma wa'annan mutanen ruɗaɗɗu ne nau'i ne na ruɗi wanda suka samu kansu wadda suna ganin suna yi wata ibada suna ganin ko sun yi wannan abin kenan babu komai Allah zai gafarta wannan ruɗani ne wa yazhad masalan walakin min min ajli an yushara ilai ko ka samu mutum yana zuhudu yana gudun yana gudun duniya amma ba don wani abu ne kawai don a yi nuni zuwa gare shi وقد يترك ما أحل الله له wani lokaci ma za ga abin da Allah ta'ala halatta mai ma zai ki amfani da shi zai ki cin shi ko ki aiki da shi saboda a ce mai shi mutumin kwarai ne shi dan zuhudu ne na gudun duniya kenan ba dan Allah bane saboda mutane ne ke shi ma wannan rudani ne wannan nau'i na uku kenan nau'i na hudu wa yusibul aghniya fa yabnuna al masajida bil mal al haram aw lil shuhra sai ka gansu wannan mawadata kenan irin wannan gururi yakan sa mawadata me suke yi mawadata sai kasance sun je suna gina masallatayya amma da kuɗin haram dewa akwai daga cikin wanda suke wannan abin suna ganin in suka yi haka nan kuɗin su ya tsarkaka ko kuma wannan zai iya kasance musu mahuta ranar tashi alkiyama wannan kuskure ne ba ka yin aikin alkhairi da kuɗin haram ba ka yin aikin alkhairi da sharri saboda haka kana bin Allah subhanahu wata'ala ne da abin da ya halatta da abin da yake alkhairi ba abin da yake sharri ba ba abin da yake haramun ba auli shuhura ko ka same su suna yi ne don su shahara a ce ai wani ai da kake ganin shi nan wurin ai kudin nashi gaskiya sun yi albarka ai ya gina masallatayya ai ya yi kaza ai ya yi kaza ka ji saboda ya shahara a ce alhaji wane ko mai kuɗi wane ya gina masallaci adadi kaza ba don Allah ba to duk wannan gururi ne wannan rudani ne wanda yake samun mutum ya zamanto ya ruhe hankalin shi bayyan aiki saboda Allah yana yi ne saboda mutane su gani wala azubillah to duk waɗannan nau'o'in da muka ambata ba nau'o'i ba ne wanda su kasance abin yabo ko kuma abin shajja'awa a ɓangaren shari'a na musulunci wannan nau'o'i ne na gururi wanda ana samun su a cikin al'umma kowanne a mustawan shi da kuma sifan shi da matsayin shi saboda haka ya kamata ya kasance mutum ya nisanci wannan sifa din ya tarbiyantar da kanshi tarbiyya ta addini akan kyawawan ɗabi'u da kuma mai da al'amari ga Allah subhanahu wata'ala da kuma yi saboda Allah subhanahu wata'ala wannan kenan da fatan Allah subhanahu wata'ala ya amfanar da mu da abin da muka ji wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin